ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na riyadu salihin wadda kuma darasinmu na goma sha uku za mu tashi babu sabir da tsikalar lahu ta'ala ko kuma suka ce malamai afon aka ce a sabir menene sabir da hausa ka ce haƙuri ko haƙuri menene haƙuri ko me haƙuri a yi maka abu ka jure me haƙuri eh karka yi fushi haɗe ya fushi babu marisa me haƙuri eh abinda dokokin suna na to kagani ko to malamai suka ce haƙuri shine ka daure wa zuciyarka ko ranka ka daure masa akan abubuwa guda uku na farko haƙuri a gurin bin Allah duk abin da Allah ya rubuta shi ce a yi da'a wa Allah kenan ko to ka daure ka jure ka dage ka yi saboda dukkan abu da ke na shari'a shi ka samu akwai nauyi a cikinsa rai baya so to amma saboda kai kana son Allah sai ka saba wa ranka dole ya bi abin da Allah yake so suka ce haƙuri na biyu shine ka yi haƙuri kar ka yi saɓon Allah domin dukkan nau'in sabo galibi rai yana son su saboda abu ne mai daɗi a rai galibi to sai ka kuma ka ce shi ran duk da ana so tunda Allah baya so ba za ka yi ba saboda kai wannan haƙurin ka jure ka ƙiyin abin da Allah baya so shi ana kiran shi ma haƙuri ne a latarkil ma'asiya sai haƙuri na uku suka ce ka yi haƙuri ala a ƙadarin lahi al-mutlama ka yi haƙuri akan ƙaddarar da Allah ke ƙaddara maka da kuma take mai zafi ko mai wahala ko marar daɗi abu ya same ka marar daɗi sai ka yi haƙuri ka nemi taimakon Allah ka kuma gode wa Allah wani abu guda ukun abu ne ba dan kankani ba sai wanda Allah ya zabe shi a cikin bayinsa kamar yadda malam ya saba duk babi sai kawo ayoyi da su ne hujja na duk wani musulmi ya ce qala Allah ta'ala hujja akan wannan babi yace ubangiji Allah ya faɗa cewa ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna ko ubangiji yake cewa ya ku masu imani isbiru ku yi hakuri wasabiru ku jure warabidu ku kiyaye iyakoki ko ku kiyaye dokokin Allah ko ku kiyaye duk gunda za a kawo musulunci farmaki kana da damar ka doge gurin to ka je ka zauna kai ribadi ake cewa abu ya tabbata hadisi menene ribadi ya zo a cewa mutum ya yi alwala a lokacin da rai baya son alwala kamar lokacin tsakiyar sanyi hunturu ba na sanyi da yawa ba idan ka sallan magariba za a ga mutum in ba dole ba san sake alwala da isha za ka zai jure ana tsakiyar sanyi to yin alwala a lokacin da rai yake baya son yin alwala saboda tsananin sanyi da kuma tattakawa daga inda kake gidanka ka bar mayafinka ka bar gidanka ka zo masallaci sannan idan ka zo kai sallah a masallaci kuma ka jira sallah ta gaba in ji manzon aslama kai sallah yanzu magariba ka zauna a masallaci kana jiran sallar isha yace fazalikumur ribadu fazalikumur ribadu fazalikumur ribadu haka manzon Allah ya faɗa wannan aikin da aka faɗa ayyukan na alkhairi a jajjere cika alwala tafiya zuwa masallaci kuma jiran sallah bayan ka'idar da wata sallar ta farilla ka zauna ka jira a yi sallah ta gaba ya to wannan mana cin arriba mana hanyoyi na alkari da ke tara mutum lada mai yawa to sai Allah ya magana cewa duk masu imani ku rinka yin haƙuri mana ku yi haƙuri wa sabiru kuma ku jure bayan ka yi haƙuri kuma ka jure suka ce akwai wani tsakanin asabaru da kuma al'isbar na fata an gane ma'ana shi hakuri ake yanzu kawai kai hakuri shikenan to amma abu ne dogon abu zai ci gaba da faruwa marar daɗi to kar ka gajiya kar ka gaza kar ka gazan hakuri ka jure ka daure ka dage to bayan wuya sai daɗi ta ce wa ƙala ta'ala Allah faɗa wata aya daban wala na buluwan na kun bi sha'in min alkhawfi wal ju'i wa naqs min al amwali wal anfusi was thamarat wa bashiris sabiri ubangiji yake cewa lalle tabbas za mu jarrabe ku da wani abu na daga tsoro suka ce malamai ba dukkan tsoro ga baki ɗayansa ba wani yankin tsoro ala da jarrabe ku da shi wani lokaci in dukkan tsoro da ya tabbata aka jarrabe ku da shi to ai mutuwa za a yi saboda tsoro halaka mutum yake na fata an gane to sai a jarrabe ku da wani yankin tsoro na wani lokaci kafin daga baya Allah kuma ya yaye mu to Allah ce zai jarrabi bayinsa tabbas zahir lalle yace zan jarrabe ku da wani abu na tsoro wal ju'i da wani abu na yunwa a shiga yunwa suka ce yunwa abu ne guda biyu imma a yi wani lokacin da ga abinci ka cika koshi amma minti goma ashirin sai kuma ka ji sabuwar yunwa wannan shi ma yunwa ce na fata an gane ma'ana ana ci ba a koshi an yunwa ce ko Allah kare mana Allah zai cire wa abincin albarka ka ci abinci ka koshi amma minti talatin ka ji kawai mata kama ka wanda ya kamata ka ci abinci da safe kamar karfe takwas tara ka ke akalla azhar ko bayan azhar ma karfe biyu kan ka nemi wani abu to amma in har ka ci ka koshi ana cikin yunwa shi da ka ji bayan awa daya ka ji kamar baka ci komai ba ka rinka cin abin ba ha koshi abu na ɗaya kenan suka ce na biyu in ma a muku tauyewar abincin a shiga yunwa gaba ɗaya ba ma abincin karancin abinci abinci karanci tsadar musifa dole hida a ta haka nan a sha ruwa ba a koshi ko haka da ka hakura don kudin ka zai kare to wanda duka shi ma jarabawa ce da Allah shi zai yi bayan sa yace kuma wa rasmin amwali da a samu tauyewar dukiya karancin kuɗi shi ma suka ce malamai abu ne guda biyu in ma ga kuɗin tsababa amma ko ba shi da daraja ba shi da balu haka ma irin yanzu kenan yanzu ga shi ba kuɗin ma kuma ga ba darajar ma haga masifa guda biyu kenan kuɗin ya yi tsada ya yi zama ba da daraja na samun kuɗin neman kuɗin wahala ce tsotsar kamar yadda ake ada kuma ka sa ka sha wahala ka samu kuɗi dubu biyar dubu goma a gurin magidanci a wuni ɗaya yadda ka san wani ashana ko babu ya ƙare har ma na kai wani malamin mu zara satin da ya gabata a cikin satin nan muke magana da shi sai na masa misalin wani sai sai wallahi kamar da shi nake wani wai ga kamar wata ranka mun ko sani aka mar ne Allah kara masa lafiya da to kai kai da baka zuwa kasuwa wani baka sari ya ce wallahi yanzu kawai dan sun jinsa a jiwu daga gari ya waye dubu goma kawo magi kawo wa dan abu kanana kanana ba fa asalin abinci ba fa amma zai kai babu ya dare ba na haka ba to ya ce to kaga wannan shine an cire balun kuɗi wannan ma talauci ya shiga cikin mutane ko kuma zanto ba balun kuɗin aka rage ba kwata kwata kuɗin ne ba samuwa kaga a zaman da muke yanzu duka bin ya faru ba kuɗin a hannun mutane in kuma ka samu kuɗin ma ba daraja to wannan sai dai addu'a da nurin Allah ya yi mana ya ce za a samu jarabawa ta bangaren ta waya da tattalin arzikinku ya kari har ma anan al'usamin ya cikin sharhi ya ce ko kuma samu hukuma ta zama ta ci bashi na wuce hankali kamar ya san a najeriya mace ko ta ci bashi na wuce hankali da aka ku dole a karya shi a daura muku su dokoki da wani tsare-tsare ga kudin nan amma an daura masa masifu iri-iri in ka je sayan kayan masarufi tsada kullun ƙara kuɗi yake in kayan ka daga noma na gona kuma arha kullun faɗuwa yake wani ba bala'i ba ne? muna fatan Allah ya yi mana Allah ya yi kama da ɗauki ya ce wal an fusi kuma za a jarabe ku da yawan mace-mace wani lokaci a samu annoba da shigo mutane a yi ta mutuwa a yi ta mace-mace duka wani jarabawa ne da Allah ke yi wa bayansa ya ce wa samara ko a samu karanci na amfanin gona lambunanku ba za su aihu ba wata shekara kaga an yi amfani ga sha ido sababa abun gwanin sha'awa a zo a bige a hada shi a tara haka kuma dan kada ya ki kosa bi kosa ya saka inda ya kamata ba saboda jaraba ta ubangiji gashi abun ana ganin su kamar yayi amma aka zo aka rora aka zube shi a kasa a sa a buhu kana tsammanin buhu goma daga zo ka samu buhu daya biyu kaga manomi ya sai fatin buhu guda ya tafi gona sai kuma a samu buhu daya da ko biyu jarabawa ce duka haka Allah ga dama duk jarabawa ce ya ce wa bashirin sabirin to amma ka yi bushara ga masu haƙuri duk wannan abin zai samu da bayi in ji ubangiji jarabawa Allah zai yi wa mutane to amma a yi bushara ga masu haƙuri kamar ka tambayi Allah ya ubangiji su wane ne masu haƙuri ya ce allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salatu min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun yace su ne da idan wani bala'i ya same su jaraba ta same su ko na tsoro din ko na yunwa din ko na rashin kuɗi ko na mace-mace ko ma na menene sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mana sun maida wa Allah lamarinsa sun yi saranda ba su da ƙarfi babu dabara mu daga Allah muke kuma ga Allah zamu kuma na Allah ne kaɗai madogaran mu sai manzon Allah ya ƙara maka da wata addu'a yace in wani bala'i ya same ka sai ka ce inna lillahi wani alaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa aklibli khairan minha sai Allah ya masanya maka da abin da ka rasa dukiya ce kai asara idan ka faɗi wannan addu'ar da ƙarfin imani sai Allah ubangiji ya mai maka gurbin abin da ka rasa din wata ramadan Allah yana zauna a ɗakin sa yana dinki ko yana gyara rigarsa ba mun karanta a baya ba yana dinki kayansa da kanshi in riga ya dan barke kuma balli ya fita ba ba da yake a samar ba sallallahu alaihi wasallama sai karba zare da allura ya gyara kayan shi yana wannan abun sai fitila lokacin ba fitila ba sai na kasani a ta balbalce aka yi iska wata hure fitila sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta ce ya manzon Allah hurewar fitilan ma musifa ce ya ce ya Aisha duk abu ne zai motsa ran mumini ya ji bai ji daɗi ba ai musiba ce kana cikin zamanka kuna jin daɗi ga iska ko ya ɗauke nefa mu ne muke san Najeriya me nake faɗa galibi ɗabi'ar mu shegu na ɗan nefan nan ko kuma wani ma ce Allah tsine wa nefan nan shi yasa ban ma bi ta wallahi shi ina bala'i mazala cewa kai addu'a ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka gyara wutan Najeriya da haka bishi da an sa ta gyaru amma ɗabi'ar mu shine sai a zagi ɗan nefa wani ma ya tsine wa nefan shikenan kuma baki ya kama mu da kanmu Allah ka kama na dauki kai za gashi nan an gasa gyara ta ta bi mu kai ba mu bane Najeriya ba a san tsino ai eh to ko kana da sola ka daga sola mata dauki suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to haka kuma musulunci kai abin da Allah yake so kuma ga abin da Allah ya ce zai maka nagara basa da lada da kuma cewa mai wannan ɗabi'a su ne shiryayyu Allah ka saka mu a cikinsu kaga duk wannan maka wannan muhimmancin yin haƙuri da kuma juriya yace sai a wata aya ta gaba ubangiji yake cewa inna ma yufa sabirun ajruhum bi ghairi hisabi lalle abun sani Allah na cikawa masu haƙuri ladan su ya ba su ladan su babu kirge a galibin abubuwa da shari'a Allah ce in mutum ya abu guda daya bi ashari amsaliha za a linkamar gida goma har a linkamar gida ɗari bakwai ko in ka bada sadaka fi sabilillahi sai a linkama gida ɗari bakwai har iya yadda Allah ya so amma suka ce abin nan ayyuka kamar guda uku ko guda biyu su Allah ya ce ladan su shi kaɗai ne san kayan shi ayyuka guda uku na farko daga ci akwai iyamun laili sallar dare ka kwanta ka yi bacci karfe ɗaya ka tashi karfe uku ka tashi ya kai na fula ko bai bari iyamun laili to in kaɗan kana wannan abun Allah ya ce shi kaɗai ya san abin da zai ba masu wannan aikin da nassi na aya qur'ani wanda kowa suna cikin ku sai na biyu suka ce akwai haƙuri shine hujja shine wannan ayar Allah ce kawai shi kaɗai Allah zai cika masu ladansu babu kirki saboda abu ne mai wahala abu ne mai cin rai amma sai ka yi haƙuri sai ka jure sai ka haɗe to sai Allah ba ka lada kwarara maka haka ko da wani aka taimaka wani karimi mutum ne mai karamci zai baka babu kirgi ai abin da zai baka to na kuma ga Allah haka shi na shi ba ma misali ko kace sai kuma abu na uku shine azumi Allah ne ka islaran masu azumi zaka duk wanda azumi dan Allah shi maladansa sai Allah ne ya sani ya ce wa ƙala ta'ala a wata aya Allah ke faɗa cewa wale man sabara ga duk kuma wanda ya haguri in an cutar da shi an mar abin da bai dace ba a mu'amalarsa da mutane sun cuce shi sun zalunce shi an ji haƙƙinsa sai ya yi haƙuri wa gafara kuma ya yafe musu ya ce inna zalika lamin azmin umur wannan abin da aka ambata yin haƙuri da yafewa na daga cikin manyan abubuwa masu nauyi wanda ba kowa bane ke iya yin su yanzu ya yafe kuma ya yi haƙuri kuma ya yafe wani zai yi haƙuri amma bai yafe ba na fata an gane to sai hada guda biyu ya yi haƙuri kuma ya yafa abin ya wuce to Allah ce wannan abu ne daga yake masu aiki ne wanda ba kowa ke iya ba daga cikin manyan ayyuka masu nauyi masu girma ya ce wa qala ta'ala a wata aya lake cewa ista'inu bis sabari ko wasta'inu bis sabari was sala ku nemi taimakon Allah akan duk wani abu da za ku yi bis sabari ta hanyar ku yi haƙuri abun neman wannan abu haka wasu ga fasara wannan aya kamar da shi ma anan ya kawo al-usaimin ya kawo cewa abin da ake nufi shine ku nemi taimakon Allah a duk wani abu da ka sa a gaba ka nemi Allah taimake ka a gurin yin abin to amma fa ka yi hakuri shi ka jira duk abin da kake nema ba duka samun shi a take ba sai ka yi hakuri sai ka jure sai ka dage tukun daga baya sai ka samu da cikinsa amma idan kai gajen hakuri za ga da yawa daga cikin mutane suna yin waɗansu abubuwa rashin haƙuri ya sa ba su moriyar abin ba na fata an gane ya fara wata harka yau da daɗi gobe ba daɗi ba haka dai gashi nan wani iri sai ga a madadin ya jure ci gaba da yi fafata sai ga ya ga za ku sai watsar kuma sai kan wata sabuwar harkar daban ita ma ya fara kan a fara sanin sa kan ya fara kaza ita ma sai watsar sai ga kuma haka da haka a rayuwarsa yayi abubuwa babu adadi kuma dukansu ba iya jurewa da su shi yake daga yanzu ya fara to a fara samun ribar da kuɗi nan da nan ko ba haka da take ba sai an yi haƙuri sai kai tattali sai kai renu ina fata an gane duk abun duniya haka ne sai ka yi haƙuri sai ka jure yana lagin sai maka izbiru wa sabiru wa rabiru saboda abubuwa guda uku Allah kawo don muhimmancinsu za ka ku nemi taimakon Allah bi sabari da hanyar yin haƙuri wasala ku nemi taimakon Allah akan duk abin da ya dame ku ta hanyar yin sallah in abu ya cushe ma abu ya kasa kaiwa da kake so kayi kayi bai ba ka bar kowa koma ga Allah fal musalli yunaji rabbu duk mai sallah yana gana da ubangijin sallah zalla ya kasance idan abu ya zo ya tafuɗe masa kawai sai je sallah ya fara sallah kan a gama sai ga Allah kawo warwarewa dukkan abubuwa domin kana sallah kana ganawa ne da ubangiji kana karatun qur'ani ka gama fatiha sura ka yi ruku'u ka girmama ubangiji ka yi sujuda ka girmama ubangiji kuma ka roki Allah kake bukatar ka kake cewa Allah ya baka ita kanka na ƙasa goshinka a ƙasa a gaban ubangiji shi kuma Allah mai badawa ne daga zai baka kisa in abu ya dame ka ka dage da sallah an hakaito cewa daga cikin magabata wani ko gishirin minsa ne ya kare to sai ji alwala ya yi sallah ya roƙi Allah ya Allah gishiri fa ya kare ya gama addu'a kuma ya tafi kasuwa ba fa zama yake ba ka san karkace wai sunnar manzon Allah ba a yin addu'a a zauna a ba a yi fita ake yi ba mun kanta da ku ba an tafi yakin badar a daren za a yakin badar washe gari manzo Allah kwana yana addu'a kwana yana roƙon Allah ya Allah in fa ka bari a kashe waɗannan ƴan tawagar fa in ka bari aka kashe su fa ya Allah ba za ka rabota maka ba bayan kasa ma'ana ba mu taimako Allah ka ba mu nasara ka ba mu yana ta addu'a har ma yafinsa na faduwa kasa babban amininsa abokin ya ɗauka mai da masa ya ce masa ka yi haƙuri in sha Allah Allah karɓa maka tukunna ga fita kuma da saba ka tafi ina aka shiga filin daga sai Allah ka nasara amma kaga cewa a yi addu'a ba ita kaɗai bace musulunci dole a yi addu'a kuma a yi aiki za ka sai mutum ya dage za ka duk wanda bai dame shi to ka dage da yawan sallah na fulfuli cikin dare musamman cikin dare ka sa agogonka alam karfe uku lokaci ne mai daraja mai tsada wadda tabbata a sunna har ubangiji da kansa ke shelawa bayi ina mai neman gafara na gafarta masa ina mai neman bukata ta wani abu da yake so ya roƙa na bashi kai kuma kana tabbaci a lokacin to duk wanda rike wannan lokacin zaka samu yana ya dage da salloli a lokacin to a zaman duniyarsa zaka samu akwai jin daɗi akwai nutsuwa akwai kuma samun zaman lafiya kuma zai ana mar fatan gamawa lafiya Allah ka ba mu ikon yi amma bane kuma mai wahalar gaske ko ya ce inna allaha ma'a sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri zai taimake su zai musu jagora zai musu agaji to ga ku ba karba bana ce ka samu taimakon Allah saboda kayi wani aiki to ashe wannan aikin ba karamin aiki bane ya kamata duk mu'mini ya same shi mai haƙuri amma zaka ji abin takaice da tafkai ni ban da haƙuri har faɗa zai ko ni ba na ba da haƙuri to wannan ba ɗabi'ar mu'mini bace ko ba kai da shi ka koya wa kanka koya wa zuciya ake haƙurin ba wani abu bane Allah ba mu ikon yin hakuri ko sai yace wa qala ta'ala a wata aya ta daban Allah yake cewa wala nabluwannakum tabbaz za mu jarrabe ku hatta na'lamal mujahidina har sai mun bayyana masu yin kokari a gurin addinin Allah masu jihadi a gurin addinin Allah mana ana tafi gashi nan kowa ahlus sunna ne ba ga ji faɗa ba mu ahlus sunna ne mu kaza ne mu kaza ne to sai Allah kawo wani abu zai faru anan za a gane wane ne ahlus sunnan gaske ko kuma wane ne ahalin sunnar baki to alhamdulillah ɗaya daga cikin eldodi na makarantar mu ko na masallacin mu nan yana alhaji bakura da zai ki mun waya an zo tambayar neman auren yarsa daga maiduguri tambaya aka zo fa ya ce a'a tambaya ta ƙare mun yi an gane komai kaza kaza ya zuwa ɗaura aure yalla najeriya ko ba shi kenan ba aka ɗaura musu aure kawai wannan ba suna ba ne ba an samu afuwa ba shi ne abin da suke ta faɗa kowa ya koya a kansa haka haka allah ya taimake ya ɗabbaka sunna kenan ya ɗabbaka abin da ya dace saboda aure fa a cikin zamanin mazala ba fa bane mai tada hankali sahabi zai yi aure a madina mazala bai sani ba kaga ai su ba su ɗauki auren da wani tada hankali ba su sun fi kowa san manzan Allah sun fi kowa sanin girman manzan Allah amma zai yi aure bai ma ga manzan Allah ba sai dai in annabi ga lamun angunci a tare da shi me ya faru sai manzan Allah aure ne ai wa ka aura kaza to kaza kaza Allah ya albarka shikin an musu gurin amma mu sai ayi sati ana ta biki za a je ayi dibulan za a je ayi cincin za a je ayi wane ne a kashe mahaukatan kuɗi a banza buhun fulawa buhun sugari garwan mai ba ka ke ba a yi wani abin da kusan bai ma da amfani kuma za su wasu 'yan bukitoci wai haka ta maka haka ake yi haka ake yi a yana ka rubuta a wani kitabun ra'asu ne to ni ba zan yi ba ni ma zan yi sabo a kwaikwaye ne ba hikirin ba haka ya kamata yi wanda kirkiro wancan din kirkira ya yi ko ba kan da yake ba wahal da mutane ne kai a wahale mutane a wahale kowa kan aga bikin ya wahala sai kaga an fusaci a gida ta abu daya yau za a yi kaza yau gobe ne ku zo akwai aiki duk a dan kare ko ƴan matan ƴan uwa a tare a gidan wai akwai aikin kaza ai ta fama kuma abin da zai baka bakin ciki da tashin hankali sai a gama auren a kai amara gidan mijinta auren ba zai wuta shi da lafiya ba duk mutanen nan an tuce su kenan ko ba ka bane saboda ba daura auren aka asasin sunna ba shi bai kai aure ba ya aure ko a ba haushe ce ai ai ba shekaru bane fa aure fa ba haushe ce duk girman yar kurciya da ba ta da gashi uwar kurciya ba gashi yace yarinya ce duk girman kama ka da kuɗi ba ka saure ba ka dinka azumi a to ya zaka ni na faɗa Allah ne ya faɗa yi yau Allah ne ya faɗa yi to Allah dai sauki amma dai mu yi wa kanmu afuwa duk abin da ba shiraba ta faɗe shi ya kamata mu canja shi wallahi kuma shine sunna ba karatun kaɗai ba ne sunna fa a ga aikin shi ya fi muhimmanci akan karatun Allah sa albarka a wurin da aka yi Allah ba su zaman lafiya kuma mun Allah mu ikon kwaikwayo irin waɗannan ɗabi'u kawai gidanka daga an zo kawai an san shi ana zuwa fa magana aure ne kawai in baka san mutum kake ku ba mu kwana biyu mu yi bincike mu ga halinsa ko ba shi bane in an tabbatar mutumin kirki ne ya cancanci a bashi aure a tsarin manzon Allah yana da dabi'u masu kyau yana kuma da addini na sunna ba dan bid'a bane ba dan sharholiya bane to me za jira kuma da shi da wara musu aure sa kawai Allah sa albarka kalas kowa ya huta eh amma mutum ya buga aibi kadai invitation na sama da dubu ɗari to ya Allah dai maka albarka invitation fa kai Allah sauki Allah ka shirye da mu Allah ke cewa to tabba za mu jarrabe ku har sai mun tabbatar an bayyana almujahidin masu yin kokari a gurin bin Allah walladina jahadu fina ko lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsin duk mai yin kokari a addinin Allah to Allah zai kawo wani abu da duniya za ta gane cewa wani da gaske ne mai bin Allah da gaske ne amma da ma shi Allah ya riga ya sani tun kan mai halitta gaba haka bane za a nuna duniya ne da kai kanka din a fitar da kai ka gane cewa ga matsayinka saboda tashin kiyama an rubuta ka a littafi ta karanta da kanka sanda bala'i ya zo baka yi hakuri ba ka je gurin boka sanda wani jaraba ta zo maka a madadin ka yi hakuri ka koma ga Allah kuma kana kai karan Allah ni ka ce wanda ne wa Allah laifi ni ka ga ai jahilci to duk sai ayar kudin ɗinka a nuna makaranta shin kiyama to Allah ka tsare imanin ya ce wa na bulu a kabarukun za mu jarrabi labarinku duk sai an yi abin da duk mutum ya aikata a duniya sai an yar kudin ɗinsa ya fito da halinsa a fili ran tashin kiyama da kansa karanta wa kansa da kansa ya gane makomarsa ya ce wal ayatu fil amri bi sabari wa bayani fadlihi kasiratun ma'arufa maganganu ko ayoyi da suka zo akan falalar haƙuri da umarin da Allah ya bayar akan yin haƙuri suna nan dewa in ji malam to sai dai suka ce kamar da malam nan ya kawo ya ce shi haƙuri kashi uku ne na fata an gane ka yi haƙuri akan bin Allah ka yi haƙuri akan ƙin saɓa wa Allah da kuma yin haƙuri game da ƙaddarar da Allah ya ƙaddara maka marar daɗi ka yi haƙuri ka jure karkana kaiwa kukan Allah ba ka da lafiya ne jinya ta same ka a talauci ne ko menene ma ka yi haƙuri kar kuma ka ce jifa na aka yi kar ka ce wane ne ya samun kaza ko da na yi kaza da ban samu kaza ba a faɗan wani ka yi haƙuri ka jure duk zai wuce insha Allah ya ce hadisi na farko a wannan babi ko ya ce hadisi na farko a wannan babi an abi malik al-haris bin asim al-ash'ari radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ad-duhuru shatarul iman hadisi na farko daga baban malik al-haris bin al-asim al-ash'ari alƙarmata da yake cewa manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ad-duhuru tsarki shadarul iman rabin imani ne tsarki rabin imani ne ma'ana tsarkakewa daga najasa yin tsarki yayin da kai hadasi ko kabasi to wannan rabin imani ne ina fata an gane da kuma tsafta da za ka yi ka fito cikin tsafta da hai'a mai kyau duka waɗannan alamu ne na cewa mutum mai imani ya ce walhamdulillahi faɗar alhamdulillahi tamla'ul mizan yana sa a cika maka mizaninka da lada ka launa kana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kana zaune a shagonka ne a kasuwa ne kana gona ne ko me kake a duniya ba sai ka dauki tarbi ba ba sai ka dauki wani counter ba duk kawai kana yi Allah ya san kana yi ya sa malaiku su aikin su a duniya suna neman wane ne yayi tasbihi suna rubuta guda nawa yayi su ba sa gajiya ba sa cin abinci ba sa bacci ba ta ga ce wata ran sun tafi baka na fata an gane don ka ce alhamdulillah yana sa mizaninka na ladaran tashin kiyama yayi nauyi fadar alhamdulillah yace walhamdulillah ko na miki wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani idan kuma ka ce subhanallah alhamdulillah yace tamla'ani suna cika mizani har sau biyu alhamdulillah kadai ya cika mizani sau daya in ka hada su aka sulka su subhanallahi walhamdulillahi ko subhanallahi wa bihamdihi tamla'ani suna cika mizani su aka ce babu wata kalma da Allah ya fi so a faɗa game da shi kamar ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wanda lake cewa kalmomi guda biyu suna da sauƙin faɗa akan harce kuma Allah mai rahama yana son su shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan ya zama kullun da safe bayan salar asuba kafin fitowar rana ka faɗi guda 100 duk wanda ya faɗi wannan yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sau 100 zalla ka cewa za a goge marzunuban sa koda sun kai yawan kumfar teku ne kaga wannan ba karamin magana ba sa bace wa zai koya maka wannan manzan Allah ne wannan muridi ne lazimi ne daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kisa idan ka rike waɗannan zaka zama lafiya a duniya manzan Allah ne ya bayar sai kuma ka dauka kake yin kayanka haka da garanti da yaƙini cewa manzan Allah ne ya ce ayi kuma shi faɗi sigar mara za ka yi Allah ba mu ikon yi don kace subhanallahi bihamdihi yace tamla'ani ina cikin bizani haso biyu aw tamla'u ma bayna samawati wal ardi ko kuma ma ladan da za a baka yawan ladan zai cike abin da ke tsakanin sammai da kasai kaga yanzu da ce dan Najeriya shi ba zai gane haka da wuri ba sai ka ce masa kuɗi in a ce kuɗi za a bayar cikin masallacin da ya faɗa kalma ɗaya kaga wani ayi a ranar irin faɗa kamar sau miliyan ɗin kawai to sai dai su mala'iku Allah ya ba su samfarin kalmar da lafazanta in ka faɗi wannan daidai ɗin shi ne zai sa a rubuta maka ladan to in ka daga su a sufana sufana sufana sufana sufana kaga babu ladan a ciki ka san mu damuwar mu yan najeriya galibin mu shine gaggawa wai mutum sai ce maka an ba shi subhanallahi kafa dubu hudu da dubu arba'in wa suka ka wa ce ma kai suka ce malamai duk wani abu da aka ce ma ga adadi ka yi to wannan adadin in ba manzan Allah bane ya faɗe shi sunan shi bid'a kuma kai zan yi ma za ka samu sai dai wanda manzan Allah ya faɗi adadi in ba haka ba kuma akwai abin da aka wajen babu adadi ka faɗa iya yadda kake so ba sai ka irga ba don shi Allah baya yin cuta baya yin zalunci iya yadda kai ma har kara maka zai ina fata an gane to ga za a baka lada in ka bada kalmar nan kadai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi akwai subhanallahi walhamdulillah za a baka kamar cikin sammai da kasai yace wassalatu nurun ita sallah haske ce ma'ana suka ce haske tana haskaka mai yin ta duk wanda yake yin salloli guda biyar a cikin jam'i kuma yana da ilimin sallar to zaka samu ana saka masa wani haske da annuri a fuskarsa da wani kwarjini na musulunci a fuskarsa sannan kuma ita sallah zaka ce haske ce ga wanda yake yin ta a cikin kabarinsa idan mutum ya rasu aka binne shi a kabari ba abin da ke sa ya samu haske ko kuma daga cikin abin da ke ƙara mar haske a cikin kabari akwai sallar da yake idan yana yin sallah mai kyau iri da mazalla ya karantar sai Allah ya sura da sallolin da kake a matsayin mutum dan adam kana kwanta kabarinka kawai sai ka ga ya shigo asuba kenan a sura ta dan adam mutum kyakkyawa ku ta hira da shi ku ta hira ka zauna kuna ta tattauna abubuwa ba zai yana tafiya in yi ma sallama sai ga azhar tana wucewa da asar tana wucewa magariba tana wucewa isha haka za a rika ma hatashin kiyama haka nan mai yin sallah bisa ilimi kuma a cikin jam'i kuna ganewa ba din da ta gane magana sallah qur'ani Allah ya ce wa aqimus salah ko ku tsaye da sallah suka ce malamai shine ka rinka yin ta a jam'i kuma ka nemi ilimin yin sallar ka iya ilimin wacce manzo Allah ya karantar kuma kana bin jam'i aka samu ladan jam'i to sai ka zama ka tsaye da sallah amma ga sallah kullum kai kadai ko ka iya akwai na kasa a ciki ba ma kankani ka za kana sallah a jam'i kuma kana da ilimin yin sallah to sai a maka haske a cikin kabarinka sannan suka ce malamai bayan haske a kabari sallah dai haske ce tashin kiyama ga mai yin ta tashin kiyama ubangiji ya faɗa cewa idan shamsun kuwirat rana babu haskenta an tafiyar da shi ta kone ba labarinta wata babu da mai haska duniya rana wata taurari don tashin kiyama duka babu su to ga wani duhu ne yake na wanda ba san ma iyakarsa ba sai Allah to idan kana yin sallah yadda Allah yake son ta ya faɗa a yi tsarin manzon Allah ka zanto maka haske kai a gabanka kai ba ga cikin duhu ba ka ganin duhun kai kamar dai a yanzu ne ko ba ga ma masallaci ba ba ga hankunan sola ba ga haske ya shi kowa da kowa ga iska tana busa to haka kana fita a masallacin fa za ka kashi gungu mai duhu babu haske babu kuma misali babu iska ko kuma zana kai sola da aka gani duhu baki kirin ko minti ɗaya ba za ka iya ci masallacin ba sai da dole to haga kai da kai sallar kai ka za ta haska ma wurin da kake rayuwar karanta shin kiyama kafin a zo a mai hisabi za ka dai sallah bayan kalmar shahada babu wani aikin addini mai girma kamar sallah shi yasa ma ita saboda girmanta ba a turo mala'ika ga manzon Allah sallah ba sai zaka gayyaci manzon Allah daga makka yanzu batul muqaddis aka tafi da shi saman saman bakwai fadar Allah daga shi sai Allah Allah ba salloli guda hamsin ya ce aje a riƙa yi ko? nabi musa ya ce me aka baka sallam sai ce a'a ko ma ka nema alfarma na san mutane ba za su iya ba ni na zo da banu isra'ila ma yahudawa su ana ba su ma almannu wasu salwafa ba su iya sun abin da na faɗa ba to bare mutanenka za zo gona kasuwa wane ne fama da rayuwa neman garin biski to haka aji sallah hamsin ya za a yi kenan haka aihu na kama shakil ko to a sai sai a ji a rage haka aka rike aka dace shi guda biyar na biyu sai biyar fa ta yi yawa ka je ka ce a rage mana ce kai wallahi na ina jin kunya abin ya yawa kawai na isa ya isa haka za a je a yi biyar din da ya wuce Allah masa bayani cewa to wannan biyar ɗin da kai haƙuri a kanta an ba da ladan duk wanda kuma a matsayin hamsin salas a gani ima ta ubangiji to yasa duk wanda ya rike sallah zai raba wata wanda kuma ya walakantar da ita zai kaskanta a duniya da lahira ita ce ibadar da in dai kana da hankali ba ta kanka ba sai kai dole ko yaya kake ko ba ka da lafiya kana kwance mutum ya karere Allah kiyaye ba zai iya tashi ba in dai da hankali a jikinsa sallah wajibi ce a kansa ya zai yi ta yadda ya ya samu dama kawai yana kalla alƙibla ne baya kallo duk inda ka tafi zaka sallah ita ba a cewa bari sai nan gaba na yi ta suka ce malamai duk wanda ya bar sallar farilla da gangan a lokacin ta ya fita to ko yayi Allah baya so don lokacin ta riga wuce sai dai yanzu ya zo tuba wa Allah ya ta nafulfuli ya ta yin sajifari kuma kare saki amma haka kawai ka yin sallah lafiyar ka kalau to ga mara lafiya ma ba lafiyar in dai za ta masa ya jiki da sauki ya san waye ya zo ya san waye ya tafi to sallah wajibi ce a kansa haka in kana jinyar mutum lokacin sallah yayi ka zo ka ce ya sallah inda dama masa alwala amar in babu sallar ma haka Allah ya karba Allah samu dace saboda ka duk mai sanya rabota a duniya ya dage da sallah akan lokacinta idan abe da manzon Allah yana zuwa ya fara sallah sai ga Allah ya yaye musu farda ko in abe ta kube sai ce arihina biha ya bilal zo ka kira a zo ayi sallah kowa ya samu nutsuwa a manta komai da komai an samu daga cikin magabata ya saka mu da wata kansa aka ce sai an yanke sawunsa kansa ce dole sai an yanki a lokacin kuma ka za a masa wani tsarin da za a saka shi kamar a ce anesthesia zai a ɗauki mara hankali akalla na kusan kwana ɗaya ko ɗin sa'awanni haka ba zai salla ba ba zai ka tasbihi ba ya ce a shi baya so to ya za a yi ya ce abin da za a yi na fara zan zo in fara sallah in na fara koyon gabar da yake su da gaske suke yana sallah kan yanke kafar ko bai ji ba saboda zuciyar ta kuma gurin Allah kai tsaye kaga mu kuma yanzu ya sallata mu bai da Allah mana afuwa ba za a yi sallan magariba da liman da kowa fa ya karatu fa a bayyana fa in aka sallama ka ce da Allah da ka fara mai aka karanta ne to bai sani ba bai ya manta ya manta saboda tsabar an shiga hauma hauma Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin Allah ka yafe mana yace was sadaqatu burhanun sadaka da mutun yake yi hujja ce akan imaninsa duk da kana sadaka alamu ne cewa shi mai imani ne domin ya da zai ba da dukiya abin da ransa ke so zai dauka ya bayar da niyyar cewa Allah zai bashi abin da ya fi shi ina fata an gane hakan ba mai imani ba zai yi sadaka to kaga sadaka alamu ne cewa mutum yana da imani suka ce malamai na daga cikin sadaka shine ka ciyar ma da iyalinka to amma ba ko gane shi wannan wajibi ne ba sadaka bane idan ka so abin ta ta gidanka ba sadaka ka basu ba wajibin su ka sauke musu domin Allah ya ce ka ciyar da su har ma idan babu ciyarwa dole a raba aure ko kwaure zai babu ciyarwa ana son soyayya ne aka tambayi sabon irin gayas din mu da suka yawon dole nan muna ba kuɗi ga amarya ga ango zaman zai yi dole a raba auren babu abinci ai haƙuri ne abin da kuma mutuwa kai masu yanci abinci a gidan naka to shi ne da ce wasu sabaru diya'un shi kuma haƙuri diya'un ne meye ne diya'un haka mu kakka ce haske amma suka ce larabci ba haske ake nufi ba haske kala biyu ne akwai haske mai sanyi a ciki shine nurun ko kaman hasken wata haga shi haske ne mai sanyi a ciki daga cikin mutane ma kun da in ya kwanta a fili farin wata haska shi in giriwa sai ya mura sai ya ciwon kai saboda sanyin da Allah sa a cikin wata na fata an gane to amma ita rana haske ne ita kuma haskinta mai kuna ne mai zafi ne diyawun wato haƙuri shi haske ne amma mai ɗauke da zafi da raɗaɗi kenan wanda yake yin haƙuri zai samu haske amma da zafi kuma ma'ana ai haƙuri ne haƙurin sai akwai zafi ko suka ce me ne asabar ɗin ma kamar ka ta da wasa maɗaci akwai daɗin ci to shi ne asabar shi ne haƙuri ma'ana ɗaci ka haɗe ɗaci shi sa waɗansu makabilu daga suke nan kusan yankin gombe a cikin gaiso su akwai za a ce mutum babban mutum kamar sarakunan su ta ce mai gida ka damu ka daki ko yawo gaisuwar girma ce ta manyan mutane yawo ka damu kuma ka daki ko ba shi bane yawo a yanzu za ka damu amma ka daki wanda ya sa shugabanci ne ransa a ɓace zuciyarsa kamar ta fashe amma zai ma dariya kuma zai ma abin da ya kamata kuma ka tafi ba za ka gane marin ya ɓace shi ba ta wannan ya kai ya kawo a jagoranci ko shi ba kamar maciji yake ba to haƙuri haskensa kamar hasken rana ne yana da ƙuna da zafi isa da ke cewa fasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wa takfi da mimma yamkurun ko yawa yace wal qur'an hujjatul laka shi al qur'ani kuma hujja ne a wurinka ma'ana duk abin da kake ce me yasa kai kaza sai Allah ya fara Qur'ani cewa kaza kaza kaza ba haka bane ga zama Qur'ani hujja ne a gurinka au alaika ko kuma in ka kibin shi to da shi za a ma hujja a dan maraka kuma a maka hukunci ba Allah ya faɗa Qur'ani kaza ba eh haka ne to me yasa baka yi ba haka zama hujja a kanka Allah ka kiyaye mu yace kullun nasi dukkan mutanen duniya da suke ganin su ya gazu kamar sun yi sammako ne don su ci kasuwa in ka san gane wannan ka je ka kasuwa da sassan aka bude kasuwa farin budewa ba za ka an fara shigowa ba musamman a sai da kaka ana cikin harkar dinnan sosai a bude kasuwa za ka kan awa ita cika inda kaka ne ko banda yin zamu a yanzu ya ga awa goma ba ta gaba kada ba ta an gane to ita dukkan mutane sun yi sammako ne fa ba'i'un nafsuhu wani a gurin cinikin kansu su sayar da kansu su fahimci kansu fa mu'tiquha wani daga cikin mutane zai fanshi kansa abinda Allah ya ce yayi sai yayi abinda manzon Allah ya ce yayi sai yayi abinda aka hana sai ya hanu to wannan ya fanshi kansa ba zai shiga wuta ba ya samu aljanna ya yanci kansa daga halaka kenan aw mubiquha wasu mutanen kuma za su halaka kansu ne a duniya mana doron duniyan nan wani gu ne da aka bar dan adam ya zo rayu a ciki saboda ɗayan abu biyu ko yi kokari gurin bin Allah da manzon Allah ya samu lahira mai kyau aljanna ko ya ki bin Allah ya bi son zuciyarsa sai gamu da wutar jahannama Allah ka tsare mu kuna ganewa hakinan duniya ce cin kasuwar yanzu ribar da aka samu a zaman duniya ba za ka gane ta ba san tafi kiyama na fata an gane mutum ba zai gane yayi rayuwar ba sai ya tafi lahira sai ga sakamakon abin da ya aikata to haka mutane su ta gaba ɗayansu an zo duniya ne a gurin ɗayan biyu ko mutum ya yanci kansa kada ya yi aikin da Allah baya so ya daure wa zuciyarsa ya san zuciya ya bi abin da Allah ya faɗa abin da manzon Allah ya faɗa ya jure abin da suka hana ya hannu sai Allah ya bashi aljanna ya masa albarka a duniya ya gama lafiya ko kuma ya ƙibi ya fi son zuciyarsa ya sharholiya ya more ya fanta mako daga duniya sai ina ya ta faɗa abin da ga dama shi ke Allah damƙe shi kuma damƙa da har abada ba zai kwace ba kuma ya shiga cikin bala'in da har illa ma sha Allah Allah bin gaje ka tsare mu bayani ta kama su karfi an ya ce wa an abi sa'id ko sa'ad bin malik bin sinan al-kubiri radiyallahu anhu anna nasa min al-ansari sa'ad rasul sallama fa'adahum ya ce sun masaluhu fa'adahum hatta na fi da ma'indahu faƙala lahum حين أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أذكره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستعفف هكذا ومن يستغني يغنيه الله wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah wa ma wudi ahadun aba khairin aw sa'a min as-sabri muttafaqun alayh Abu Sa'id Khudri Allah kara masa da yake cewa waɗansu mutane daga cikin mutanen Madina sun zo gun manzon Allah fa sa'alu rasulullahi suka roke shi ya ba su kuɗi ya manzon Allah gari fa yayi zafi ko kaman ka faɗa kan mun da ka zama faɗa yi wane ya cika a yi kabari gari ya cuta ki kai aka yi cika ba magana muna shan kebul haka suke faɗa mutane wai ka za kanka ba ra'i haka kawai wadanda mutum a wannan wai yana shan kebul wallahi kuma sai ka je malaka daga faɗa maka shi wallahi ka shiga uku kana saba kanka da abubuwan alkhairi ya gata alhamdulillah in ka saba da wannan kalmar to zaka samu suka rayuwarka wallahi amma ka kai ana shan kida ana shan kebul ana shan duka maganganu da na rashin da'a to kaga kuma wannan ba karamar bala'i bace Allah ka tsare imanin suka ce manzala ya manzala a basu fa abahum manzala shi baya rowa bai iya hanawa ba inda ka tambaye shi ko zai baka ko sai dauko ya basu to haka ba hikenan ba sa sakura ya ce sun masa'aluhu suka ƙara dawa ya manza Allah wallah abubuwa ba sai ku yi haƙuri wallahi don mun matsa ne mu matso ku don kar matsuwa ta matsaye mu ko ba zai faɗa masu bara bai na matsuwa na matsaye ku kar matsuwa ta matsaye ni kar jinwa ta cire mu ni gemu to ta to kagiri kamar ka ce haka suka ƙara dawa fa abahum sai ba su ya ce hatta na fi da ma'in da ku har duk abin da manzala ke da shi sai da ya kare iya shi manzala ba talaka ba ne shi kyauta yake yi bayarwa yake ke sa babu kudi a gurinsa shi ba iya riƙewa ya aji na fata kuna ganewa duk abin da ya samu shi ba mutane yake ba zai zo taskata kudade ba kuma zuwa majalisa ana ta kuka da yunwa wani yari ya rantse da Allah a da wani yau bai ci abinci ba gidansa ma yanzu babu abin abinci kuma ta toya za ya kasance a wata iri shi kuma ga kudade ya shaƙe Allah baya yin haka Allah baya haka duk badawa yake yace fa qala lahum hina anfaqa kullu shay'in bi yadihi sai yace musu bayan ya ba duk abin da yake da shi sai yace musu ma yakun indi min khairin falan udakirhu ankum babu duk wani abu da nake da shi na alkhairi na dukiya ko na abinci ba zan boye ba ba zan hana ku ba in dai ina da shi wallahi zan ba ku kace to kun ga yanzu kaya kare ku yi haƙuri kuma ga wata ƙa'ida ba guda ɗaya man ya sa'afi duk wanda ya nemi ya kame kansa ya yi haƙuri ya jure da ɗan abin da ya samu ya kame ba zai shiga harkar ta shafi neman mata ba ko bin mace ba shine al'ifa baya bin harkar mata ya kame kansa yana roƙon Allah kame shi ya ifa hullahu Allah ma zai sa ya kame Allah zai ba shi kariya daga dukkan jafa'i da sharrin su masu neman shi din ka san yanzu an zo wani zamanin da matan ne ma suke neman maza ko Allah ka tsare mu da zuri'ar mu Allah ka tsare mu da zuri'ar mu wani ba karan bala'i bane mace na neman namiji da kanta kuma wata a kyauta ta ji kawai wai ta ji shi ma ya yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare zuri'ar mu daga wannan bala'i Allah ka ba mu kariya ka shirye da mu ya Allah to duk wanda ya nemi ya kare kansa ba zai na kula-kulan mata ba ya ikfafullah Allah zai ba shi damar kariya insha Allah wa man yastagni wanda kuma ya wadatu da dan abin da Allah ya bashi dan abin da ya samu yayi hakuri baya kwalala a gun mutane ya tafi kasuwa ko ya gun aikin sa ko gurin albashin sa ko inda yake ne masu arzikin sa ne dan abin da ya samu sai ya tsara rayuwarsa akan iya wannan abu ba shi kenan ba ai ya shi rayuwa ai dama ai Allah da ya baka hankali ya baka ne saboda abu da yawa samun ka gaba ɗaya nawa ne kaga abin da ka samu to suka zo ka tsara rayuwarka in kai dan kasuwa ne ka fita ka gano ka samu to ka zauna akan wannan tsarin da ka samu sai ka kashe iya samun da ka samu har ka tsara idan kashewarka ya fi samun ka yawa to kwana kaɗan jarinka zai kare ba wani magana kawai an gama shi kenan to wani albashin ba kake ka san albashinka sai ka tsara rayuwarka akan daidai albashinka daidai ruwa daidai tsaki duk wani abu na laƙalƙali ɗin da burgewa sai ka ƙiyinsa shinkafa za a siya ka je ka tambaya wannan yar buhu naira dubu uku da ɗari biyar ga fara yar gida dubu kaza da kaza ga baka kaza sai ka sai mai arha ko ba yi bane kuma duk abu ɗaya za a dafa ci za a yi ko in ka dafa bakar ba za a ci ba ci za a yi in ka samu ta kwararriya a garin kima ga an fi santin bakar ma akan farar yanayin albarka da kuma kokari da Allah ke ba mutane ne kawai lokaci to sai ka tsara yawarka iya samun ka duk abun duniya ka tafi da shi a haka kar ka yadda kashewarka tafi samun ka a ƙa'idar rayuwa ma suka ce in ka samu naira dubu ɗaya to kamata ya yi kashe ɗari tara ka ajiye naira ɗari ɗaya saboda abubuwa da ke bujurwa wani lokaci na bakatata ko haka dai kai imanin ka ba irin na abu zarre ba ne cin ya samu dubu ɗaya dubu biyar misali in cefanen shi dubu ɗaya ne in yi cefane dubu ɗaya sai sadakar shi ba ajiye kuɗi ba ruwansa shi da imaninsa ya kai ya kawo ina ba sai an gane turi ala ayi halin dan adam ya tattali abu ne mai muhimmanci ya riri dan abin da ya samu dan ya tsaye da mutuncinsa saboda gobe da jibinsa sai wani ya ce maka to ai ga wani hadisi ma manzala yana magana a kansa ya ce lau annakum tawakkalu ala allahi haqqa tawakkuli ko razaqakum kama yarzuqu dayr inda za ku dogara ga Allah dogaro na gaske to da Allah zai ciyar da ku ya azurta ku kamar da yake yi wa tsuntsu shi tsuntsu a ɗabi'arsa baya ajiye abincin gobe kun gane amma kuma kullun sai ya koshi shi tsuntsu aka Allah ya shi suka da karanta hadisin ka kalle sosai sosai ai akwai wani surru a ƙarshen hadisin shine ya gado kimasan shi fita yake nema da sassafe kai ma fita nema da sassafe to Allah zai baka kafin za ka dawo inda kyakkyaniyar ka insha Allah amma kai baka fita nema ba ba ga san muku shagon ka a cikin gari ana sayan kaya kai zaman ka kai sallar asuba ka kuma ka tabbaci sai tare ka zo ka bude ba gaske ba to na ga ina kai na ai ka ga cikin danja danja ai to ai kai ga danja ai wannan ai ina abin ka zai kyau ya gado aka ce ya gado khimasan san mako yake fita tsuntsu shi san mako yake a tsabiyar da Allah ya masa manzala kuma ya addu'a ta albarka wa al'ummarsa a cikin lokacin sammakonsu daga duk wani abu da ka sani in dai aiki ne ko kasuwanci ko meye ma ka saba da sammako a cikinsa an fi samun albarka hakan kana shago a cikin gari kana salar asuba kawai ka dawo ka buɗe hagonka da duhu-duhun nan za ka sha mamaji kafin karfe tara gabin da Allah zai baka wani zai kwana da buƙatar wani abu ya manta bai siya ba kuma yana bukatar da sassafe sai fito ta yawo lungu-lungu babu wanda ya buɗe shago to wanda irin basira ce wannan kawai mutum ka sai maka wallahi ana ba a ciniki ka ji ƙarya ka buɗe hagon lokacin ake bukatar hagon in ka buɗe da wani lokacin za ka yi cinikin to duk tsarin rayuwa haka Allah tsara shi haka gashi hadisi ne su baka da cewa san maku a cikin komanka tamma mu banda mu sai ka zo ka samu hagunan magani magani fa bane mutum ga karfe goma daya wani ya kwana a cikin balbalin bala'i Allah Allah ta gari ya waye ya samu wani abu da dan hadiya na maganin sai ka ta yawo a gari baka samu kimsu fada abu da ba sai dai akwai wani in yamuri mai kimsa kada ka sami kuma ya fito da asuba in yamuri shi ya san muhimmancin sa Allah ka tsare mu mutanen mu akwai damage fa da a cikin mu ya ce to ku gane duk wanda ya nemo ya wadatu da iya abin da Allah ya bashi yughnihillahu Allah kuma zai wadatar da shi ya tabbata a wani hadisi cewa ko abin nan ittaqil maharima takun abadan nas ka nisanci duk abin da Allah ya haramta sai zanto a gurin Allah ka fi kowa ibada mana idan kana yawan ibada kuma kana sabo to akwai dameji ƙwarar wanda shi baya yawan yin saban duk sabo ya nisance shi sai da wanda kawai ya fi ƙarfinsa ko wanda ba asali haka ne ƙananan saban da ba da gasgan zai yi su ba to ya zanto a abadan nasu don a faɗin babu sabo shi to ko da na alherin guda goma da ya zai balansin ɗin sa'i amma kai nan lada dubu ɗaya sabo dubu da ɗari ɗaya haga dameji kenan haga dameji kenan ya ce warda bi makasaman lahulaka ka yarda ka amince ka gode wa Allah da iya arzikin da Allah ya baka ta kun agnan nas ta da kafa kowa dukiya a duniya kun gani sanin dukiya ba fa tarin kuɗi bane kujin daɗi fa wa ga wani gashi Allah ba shi ya samu ya samu kuɗi ko na halal ko na haram a akawun ɗinsa akwai sama da naira miliyan ɗari amma kuma ku aiki shi mara talakawa a yanzu cewa babu kuɗi yana so ya sai kaza amma wallahi bari sai karshen wata to wanda ka tara na me haka ba kaga an shiga masifa kenan haka yanzu a wannan yanayin da kai da talaka da ɗaya ne kuna kana abin wanda cizo dan sai kira a waya ce ka turo min kuɗi dubu ashirin zan yi kaza sai ba ka san mun yi ma'aikaci ne ka yi haƙuri sai ƙarshen wata ce to Allah kai mu kafin watan ya ƙari ɗan yarsu aka gama komai aka je bankin sa aka samu akawun ɗin zafi kuɗafin miliyan ɗari aka ga uban uban ya ce to wannan miliyan ɗarin ba na shi ba ne ba na ɗansa ba ne aka ce ba na shi ne garan da ya sa kuɗi da sunansa ga ka za ce a'a ni da shi muka yi na ce ban dubu ashirin ya ce bai da kuɗi sai ƙarshen wata kuma yadda suka ƙarshen wata ba na shi ba ne kuma aka yi duniya ce to in za a raba gado a wannan miliyan ɗarin hibaya ce don yana da yaƙini ba kuɗin ɗansa ba ne don hida bakin hita ba hida kuɗi shi da aka ba na shi ba ne amma ku masu ci sauran a raba musu shekara saka shi a ciki sauran kudin da za a samu ba na wannan miliyan ɗarin ba to sai a raba da shi ya ba kansu haƙuri to da lalana matsalanci ba ne to shi sa iya abin da Allah ɗin ya baka ka nuna wa Allah ka gode la in shakartum la azidannakum to me godiya shine a ga ni'imar da Allah baka din ka nuna ta a jikinka ka nuna ta a iyalinka ka nuna kuma mutanen ku tare da su kana cikin nutsuwa hankalinka a kwance ka tsara rayuwarka daidai samun ka amma haka mu galibi ai rahin tsara rayuwa kan da dai samu yake saka ma cikin musifa haka kawai ka ga sai wata hula hula fa zan na bukar naira dubu talatin dubu hamsin to kai dan waye dubu hamsin kwarai hula kwaya ɗaya wata zanen wata mai wai kinde suke ta wata kome kinde ko kande wani abu haka dubu hamsin dubu talatin haka ne in ka kai matsayin ke babu laifi halar ne daidai ne ka ci daɗi ka ji daɗi bani babu laifi a ci amma matsayin ka bai kai ba ka yi din shine abin da musulunci kuma baya bukata a ci to haka duk wanda ya nemi ya kame ya wadata da abin da Allah bashi Allah zai wadata shi ya ce wa mun ta sabbar wanda kuma ya nemi yin hakuri yin ko ya gansa hakuri yusabbiruhu Allah Allah zai bashi iya yin hakuri ma'ana shaga hakuri kai za ku kan ka kenan ka haƙura ka jure karkana laki karkana magana kai kai ta haƙuri kai ta addu'a sai Allah baka yace na ba ma wudi ahadun ataa khairan yace ba taba wani dan adam mafi alkhairin kyauta ba in ji manzon Allah aw sa'amina sabari wanda ya fi haƙuri lada duk wani kyautar da Allah zai baka a duniya in ji manzon Allah ba wanda yake Allah baka haƙuri mana duk mutum mai haƙuri ya fi cin nasara a duniyarsa da kuma lahirarsa sai da na Ali bin Abi Talib Allah masa rahama yake cewa shi fa misalin haƙuri a gurin mumini kamar misalin kai ne a cikin gangar jiki kai kaga yanzu mutum zai samu matsaloli da yawa a yanke masa hannu Allah kiyaye a yanke masa kafa a yanke makafa biyun ma ta gaba da rayuwa ko amma ka taɓa ji wanda aka sare mar kai ya zare sun gaba da rayuwa to shi ne haƙuri in ba ka da haƙuri to yanzu kai ba ka da kai kenan ba ka da rayuwa gaba ɗaya yasa duk duniya ba abin da ke ba ɗan adam matsayi a gun Allah da kuma da duniyar cikin al'umma ma bayan imaninsa kamar haƙuri ka duba abin da Allah faɗa game da annabi ayub ya ce inna wajadnahu sabira mun jarrabe shi muka same mutum ne sabiran ya ce ni'mal ab innahu awwa saboda abin da aka masa na jarrabawa amma Allah ce wannan bawa ya ci jarrabawa ya yi haƙuri ya jure to kuma ka koya kanka haƙuri a cikin komai komai na duniya kana haƙuri a cikinsa sai Allah baka cin nasara amma baka da haƙuri to kuma wannan mutum ba zai rabota ba Allah ya samu dace za mu tsaya nan ko to sai mu tsaya a wannan hadisi sati muna da sai mu tashi hadisin ya haya bin sahabi insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi